إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka da aka yi sani da Masjid Munira a nan anguwar Bankanai a birnin Niamey a majalisin ɗaya daga cikin malamanmu da muke alfahari da su a Sheikh Ali Ibrahim Tullu hafizahullahu ta'ala Allah yana shaida kamin hau wannan kujerar ina fama da mura da ciwon kai ɗan zazzabi amma hawa na akan kujera na kalli wannan fuskokin masu albarka duk abin da yake tare da ni sai ya tahi ina fatan Allah madaukakin sarki kamar yadda ya sada mu a haka ya sada mu a aljanna Allah madaukakin sarki yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau malamai suka ce wannan aya ce da take nuna dur hanyar da za a bi don a isar da saƙon allah to allah maɗaukakin sarki yana maraba da ita duk hikimar da za a bi don saboda a isar da saƙon allah to allah yana maraba da wannan hikimar shi yasa bayan alkur'ani da hadisi malamai magabata sun yi amfani da waƙe na larabci wajen isar da saƙo sun yi amfani da karin magana wajen isar da saƙo sun yi kai amfani da ƙisoshi labarai don isar da saƙon allah maɗaukakin sarki to mu ma koyi da su aiki da su da kuma amfani da wannan ayar yasa a wannan karan muka bullo da wani sabon salo a shine wa'azantarwa ta hanyar karin magana wanda maudu'in na yi masa yabo da cewa muhadaratun faridatun min nau'iha ma'ana wata muhadara ce wadda take ban taɓa shin irinta ba ba wai na yabe ta ba ne don saboda ni zan yi ta a'a na yi ne don saboda ta cancanci haka kuma kowa ya zan faɗi haka shine wa'azinmu zai kasance ne karkashin karin magana na hausa ba kuma kowane irin karin magana ba sai karin maganan da yake da alaka da abin da muke a ciki mun sama muhadarar taken a nasa'ihun listiqbali ramadana fil amthalil hausawiyya wasu nasihohi da nake son isar ma kaina da 'yan uwa a cikin karin magana dangane da tarbin watan ramadan kuma da muka ce karin magana kar ku yi tsammanin karin magana kawai za mu kawo muku a'a za mu kawo karin maganan sai mu samu wata aya ko wani hadisi da suke daidai da wannan karin magana mu dame da su da yardan allah kina a takaice dai wannan shine taken wannan muhadarar tamu muna fatan allah ya muna taufiki a ciki da farko yin uwa dai za mu ce aski ya zo gaban goshi domin idan bu manta ba a yau muna nawa ga watan sha'ban a sha hudu ko? sha biyar ko mun kai sha biyar to dare na sha biyar na watan sha'ban da an ce sha biyar ga watan sha'ban kenan ana tunanin mai saura ga watan ramadan allah akalla sha hudu ko? aski ya zo gaban goshi ko bai zo ba ƙasa ga sati biyu ya muna saura ko mu ce sati biyu suka muna saura mu shiga a wata mai albarka watan ramadan yan uwa masu girma annabi zan ce muku nesa ta zo kusa me yasa watan ramadan wata ne mai albarka wanda babu wata daga cikin watanni da allah maɗaukakin sarki ya fifita kamansa allah maɗaukakin sarki ke cewa shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه watan ramadan watan da Allah madaukakin sarki ya sabkar da alkur'ani a cikinsa alkur'ani wanda yake shine littafi mafifici izuwa ga annabi mafifici izuwa ga al'umma mafificiya wannan kawai ya ishi watan ramadan falala kasancewarsa a cikinsa aka saukar da alkur'ani nesa ta zo kusa ga dukkanin wanda yake tsoron fadawa a wuta to ga wata dama ta tsiratar da kai daga wuta masu allah sallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba sahabbansa albishir da zuwan watan ramadan yana ja'akum ramadan shahrun mubarakun iftarada allahu alaikum siyama fihi tuftahu abwabu aljanna wa tughlaqu fihi abwabu aljahim wa tusaffadu fihi shayatin manzo Allah yana ma sahabbai mara albishir da watan ramadan yana ce wata ya zo muku mai albarka watan ramadan Allah ya farlanta muku azumin sa a cikin sa Allah yake abubuwa guda uku wanda ba a watan da ake haka na farko ake bude kohin aljanna gaba ɗaya me yasa ake ko ake bude kohin aljanna don masu bukatar su shiga su shiga kenan nesa ta zo kusa me yasa ake bude kohin wuta don masu tserata daga gare ta su tserata don kuma kada a sa wasu a cikinta nesa ta zo kusa masu neman tsare kansu daga wuta a ciki ake ɗame shaidannu suwa suke tasiri a wajen hana mu ayyukan alkhairi suwa suke tasiri a wajen kada mu a cikin sabon Allah shaidanu nesa ta zo kusa ga wanda yake buƙatar tuba domin an ɗame shaidanu da suke hana ka tuba 'yan uwa masu girma kyaukyawar sahiya tun daga marecenta ake gane ta kuma ita juma'ar da za ta yi kyau tun daga larabarta ake gane ta ma'anar wannan ramadan kin da zai yi kyau ana shirya masa ne tun cikin watan sha'ban wanda ramadan zai hadu da wanda zai hadu da alkhairin ramadan to tun a cikin watan sha'ban yake shiryawa kuma wannan shine hali na magabata kuma shi ne abinda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya umarce mu manzon Allah ya kasance yana yawan azumi a cikin wannan watan mai albarka na sha'ban har ma usama ta bin zaid ya tambaye ce ya rasulallah lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri akthara ma tasumu sha'ban ba watan da naga kana yawan azumi kamar watan sha'ban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata dhaka shahrun yaghfalu an-nasu anhu shi wannan wani wata ne wanda da yawa daga cikin mutane suke gafala a ƙarƙashin wannan maganar malamai suka ce ishara ne akan cewa kamin zuwan watan ramadan shaidan yana ƙoƙarin da zai yi don ya kaɗa mutane a cikin saɓon allah ta yadda wannan saɓon allah zai yi tasiri akan zukatansu ta yadda ko da ramadan ya zo in babu shi shi shaidanin to zuciyarsa tana nan zuciyar da aka cika da saɓon allah to shi yasa manzo allah ya ce wata ne wanda mutane suke gafala kenan sai ya nuna ashe wanda yake mutunan kirki wannan watan baya gafala a cikinsa sannan kuma malamai suka ce daga cikin hikimar da ta sa manzon Allah yake yawan azumi a cikin watan sha'ban isti'dadan li ramadan hatta ta'tada nafsu ala siyam manzon Allah yana yawan azumi a cikin wannan watan na sha'ban ne dan saboda rai ta saba da azumi mutum ya shirya ma ramadan kin ko da ramadan kin yake zuwa ya saba yin azumin sai kasance azumin ba zai masa tasiri a wajen hana sa ibadar da ya kamata a yi ba a takaice dai uwa masu girma ramadan kin da zai yi kyau tun a cikin watan sha'ban ake gane sa ma'ana ramadan ana shirya masa tun a cikin wannan watan na sha'ban ta hanyar yawan tuba ta hanyar yawan azumi na nafila ta hanyar ayyuka na alkhairi da abin da ya kamata haka in uwa masu girma nasihar mu ta gaba shine ba a ɓoyewa Allah abin da ke cikin zuciya ba a ɓoyewa Allah abin da ke cikin zuciya wannan na kawo su ne akan nasiha gare mu akan tun yanzu mu kyautata niyoyinmu mu kyautata niyoyinmu kowanne daga cikinmu ya yi niyyar in azumi ya zo zai aikin alkhairi mu kyautata niyoyinmu a cikin azumi kada mu yi azumi don wani kiyamun laili kada mu yi don mu birge haka sadaka da za mu yi kada mu yi don mu birge akwai ibadu guda uku wanda suka yi daraja suka yi tsada a cikin watan ramadan kuma kowanne daga cikin wannan ibadun manzo Allah ya gayi samun garaɓasar su ta ta'allaka da niyyar mutunci idan muka ɗauki azumi shine farkon ibada da ake sai manzo Allah ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi ibada ta biyu tarawihi sai ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi ibada ta uku shine qiyamul layli yace man kama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi kun ga wannan abubuwan guda uku sai da manzon Allah ya kayyade su da me ya kayyade su da niyya ya kayyade su da ikhlasi kenan tun yanzu mu gyara ikhlasin mu a lokacin ramadan ibadu muna yin su amma akwai wanda son ayaba da riba suke tasiri a wajen ibadar to idan haka idan aka yi haka an yi aikin banza layya da kare an yi aikin banza har walla da hutsari kenan ikhlasi shine mafi girman abin da ya kamata mu lura da shi a farkon ramadan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din haka kuma yake cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala malamai suka ce ay akhlasuhu wa aswabuhu Allah madaukakin sarki ikhlasin mu yake so al-imam ibn al-qayyim yana da wani waƙe yake cewa wallahu la yarda bi kathrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani fal'arifuna muraduhum ihsanuhu wal jahiluna amu anil ihsani Allah ba yawan aikin mu yake so ba a'a mai kyau yake so kuma tare da ikhlasi tare da yidan shi kenan mu yi kokari tun yanzu mu kyautata niyoyinmu ba a boyewa Allah abin da ke cikin zuciya nasihan mu ta gaba yan uwa masu girma rayuwa in babu sani tafiyar duhu ce a gangare rayuwa in babu sani bakar wuya ce kun sani kuma matambayi baya bata wannan gaba ɗayansa ina so in muna ishara ne da mu yi kokari ibadun da za mu yi a ramadan mu yi su akan ilimi mu yi su akan ilimi domin ilimi shine gaba ga komai Allah yake fa'alam annahu la ilaha illa Allah fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal duk ibada da za mu yi a ramadan mu kasance muna da ilimi akan ta kuma shi a shiga ruwa ana shirya masa ne tun a tudu tun a waje ba sai an shiga ba ma'ana tun kamin ramadan kin ya kamata mu yi mi mu yi kokarin sani ilin muka karatuttuka wanda suke da alaka da ramadan dan kada a je muna ibada a cikin ramadan ya kasance aikin banza muke yi yi makare wanka kenan uwa masu girma mu yi kokari duk inda muka ji ana wa'azi akan ramadan akan azumi mu halarta duk wani tsohon wa'azi da muka taba saurare akan azumi akan ramadan mu yi kokari mu saurare shi tun yanzu dan wa'azin ya tuna mana abin da muka manta na hukunce hukuncen miki da suna ramadan na hukunce hukuncen azumi daga cikin hanyoyi kuma na samun ilimi shine tambaya Allah subhanahu wa ta'ala yace fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wani abu ya dame maka da kai da ya shahi ramadan kai kokari ka tambaya 'yan magana suka ce matambayi baya bata ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa wa idha ashkalat alayka umurun sal khabiran wala taqif fi su'ali in hadha huwa sa'adatu amma ghayra hadha fa mahdun qila wa qala duk abin da ya dame ma kai kada ka tsaya kana kokonto ko kana shakka a'a je da gaugawa ka tambayi waɗanda suka sani cikin wannan ne rabauta take cikin rishin wannan ne kuma bata take yan uwa masu girma nasiha mu ta shidda shine addu'a makamin mumuni abinda nake so in fadakar da mu da wannan karin maganan shine yana daga cikin hanyoyin dacewa da albarkar ramadan shine roƙon Allah da ya datar da kai da ramadan kin magabata sun kasance tun a cikin watan rajab suna roƙon Allah ya kai su ramadan suna Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'bana wa ballighna ramadan ya Allah ka samu na albarka a watan Rajab da Sha'ban ka kai mu Ramadan in kuma Allah ya kai su Ramadan suna roƙon Allahumma waffiqna lil a'mali salihati fi suna roƙon Allah ya datar da su da ayyukan alkhairi bayan wannan kuma in Ramadan kin ya wuce suna roƙon Allah ya karba musu ya kasance rayuwar magabata gaba ɗayan su gaba ɗayan ta addu'a ce kenan a wannan lokacin na Sha'ban mu yawaita roƙon Allah ya kai mu Ramadan kin nawa ne muna tare da su a jiya amma a yau an kai su makabarta kai ma baka san ba mai yiwa a gobe za a kai ka ko kuma mai yiwa kamin ramadan kin a kai ka asara ce a ce kana wannan watan baka kai ramadan ba ya tabbata a hadisi wasu sahabbai ne guda biyu abokai guda aka yi yaƙi ya yi shahada shi kuma gudan bai yi shahada ba rishin bai yi shahada kin ba sai ta nadama ya yi ta cizon yatsa ai dan uwan shi ya bar shi domin ga shi ya yi shahada shi bai samu shahada ba bayan ya rasu da shekaru da labari ya isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa me yake me zai sanar da ku akan cewa kamar wannan shi ake cewa al-istifhamu at-taqriri kawar tambaya ce amma ta tabbatarwa wa ya gaya muku shi da ya mutu ba a fagen yaƙi kin ba ya yi wancan shahidin matsayi a wajen Allah don mi don saboda a rayuwarsa bayan wancan shahidin ya rasu shi ya haɗu da watanni ya haɗu da watanni wanda suke na ramadan ya haɗu da wasu shekaru wanda ya ibada ta ramadan a ciki ibadar da koyi a ramadan sai manzo Allah ya ce tana iya ta wadatar masa da waccan daraja ta mai shahida ta wanda ya shahada tana iya ta sa ya wuce wancan wanda ya shahada dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin sa ya zamanto mai kyau kinan mu yawaita roƙon Allah madaukakin sarki a wannan lokacin da muke ciki ne ya nuna mana Ramadan idan Ramadan kuma ya zo wata dama ce wata garabasa ce ta karbar addu'a idan kuka lura Allah subhanahu wa ta'ala da yana bayanin azumi a cikin ayoyin da ake cema ayatus siya ayoyi wanda ke bayanin hukunce-hukuncen azumi a tsarki a tsakiyarsu sai Allah madaukakin sarki ya surku ya soko al'amari na addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun malamai suka ce alakanta Allah madaukakin sarki da yayi addu'a da da Allah ya alakanta ta da Ramadan alama ce ta cewa addu'a a lokacin ramadan tana saurin karbuwa shi yasa kenan mu zage damtse idan allah ya nuna mana ramadan mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a a lokacin ramadan na bukatocin da muke da su wata dama ce ta allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana addu'inmu wani mai hikima yake cewa idza azuma albala'u alayka yawman wa adbara anka khillun aw habibun فلا تنسى الذي قد قال حقا لسائل حاجة إني قريب idan bala'i ya maka yawa dangi suka baka baya abokai suka juye maka maimakon da tare da kai ake damawa yanzu an kai dame ka ake yi to kada ka manta da wanda ya ce inni qaribu kusa nike idan aka roƙe ni zan amsa a lokacin ramadan dama ce ta karban addu'o'inmu dama ce ta mu bishirar da bukatunmu nasiha mu ta shida yan uwa makwabcin mai kanwa baya rasa ɗan barbaɗe sannan kuma bakar inuwa kwamarana da ita makwabcin mai kanwa baya rasa ɗan barbaɗe makwabcin mutunan kirki to tabbas zai samu alkhairinsa ma'ana a lokacin ramadan mu yi abota da mutanen kirki sannan kuma bakar inuwa kwamarana da ita ma'ana mugun aboki kwamma rishinsa a takaice dai abinda nake so in nuna mana shine daga cikin abinda zai taimaka mana amfani a lokacin ramadan abota da mutanen kirki a lokacin ramadan ka rage cakuduwa ma da mutane wani mai hikima yake cewa liqa'un nasi liqa'un nasi laysa yufidu shay'an siwa al-iktharu min qilin wa qalin فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب العلم أو إصلاح حالي yace yawan takuduwa da mutane yawan zama a cikin mutane ba abin da yake jawo mutum in ba an ce ya ce ba in ba gigara da kurmato ba yace don haka ka karanta zama a cikin mutane in ba zaman da za ka yi ba don saboda neman ilimi ko kuma don saboda biyan wata bukata wadda take da muhimmanci ma'ana dai a lokacin ramadan shine lokacin da a ce lokacin da ya dace a ce mun kaurace ma da yawa daga cikin mutane wanda zama da su baya da amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif mutun yana akan tafarkin dan uwansa kenan kowanne ya dibi wa zai yi abota da shi wani mai hikima yake cewa ishab man yunhiduka haluhu wa yadulluka ala Allah maqalu idan zaka yi abota ka yi abota da wanda in zai maka magana zai nuna maka Allah ne sannan halinsa zai canza halinka me ma'anan halinsa zai canza halinka kuna zamne ana hira sai ya dogo qur'ani yana karatu sai ka ce kai nima bari dogo qur'ani yi karatu kuna zamne ana hira sai ya tashi yana nafila sai ka ce to nima bari in tashi in yi nafila bai maka magana ba amma halinsa ya sa ka tashi kenan in akwai lokacin da ya kamata a ce mun yi taka tsantsan da mutane shine lokacin mi shine lokacin mi shine lokacin azumi yan uwa masu girma musan da cewa dai abokin barawo barawo ne zama da madokin kanwa shi yake shan yunwarin kai nasiha mu ta takwas shine ido guba ne ido guba ne wannan karin magana ne na Hausa ma'ana idanu bala'i ne idanu suna iya jayo maka lalacewar ladan azuminka idanu suna ma iya jayo lalacewar azumin gaba daya musamman a wannan lokacin da muke ciki na sharri da ya yawa ta hanyar salula da hanyar intanet Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dalika aska lahum haka kuma a gaba yace wa kullil mu'minati shima ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mamumunai su runtse ganin su su kame al'aurorin su wannan shehi tsarkaka a gare su wannan lokacin da muke a ciki akwai da yawa daga cikin waɗanda salula take lalata musu azumi lalata azumi yana kasancewa ta hanya guda biyu domin almufattiratu kala biyu ne akwai almufattiratul hissiyya akwai almufattiratul ma'nawiyya abubuwan da ke lalata azumi kai kwance da abubuwan da ke lalata azumi kai zamne abin da ke lalata azumi kai tsaye shine abubuwan da muka sani shan ruwa cin abinci ko kuma mai yake da suna mutum ya yi jima'i abubuwan da dai suke sananni suna lalata azumi kai tsaye su ne almufattiratul hisiyya to almufattiratul ma'anawiyya shine mutum yana azumi sai ya rika yin wasu abubuwa wanda za su iya jayo zunubin da ya kwasa ya kalubalanci ladar da ya samu sai kasance aikin banza kenan babu lada a ciki don mi don saboda zunubin ya kalubalanci ladar da ya kwasa kenan in akwai lokacin da ni nake cewa in akwai lokacin da ya kamata a ce mun yi azumin salula mun yi azumin waya shine wannan lokacin yanzu ba ma wayar bace ma matsalan domin akwai wanda zai iya rike waya kuma a ƙare lafiya lau matsalar ita ce yana internet ko kana da salula in babu internet fitinar tana karanta amma ga salula ga internet ga kuma batir da wuta to bala'i kenan ya haɗu wallahi duk inda kawo zancen wannan internet kin ɗan gaba yana faɗuwa yana faɗuwa don me don saboda fasadin da nake lura wannan internet kin tana yi musamman a wannan lokacin da ya kasance kusan internet kin ta kusa zamantowa ga rabasa da mai damar ya shiga facebook ko twitter ko sauransu sai mai wanda yake da sankisan zuwa sama dala 40 dala 30 ko ka shiga bai wuce minti biyar minti goma sun kare to yanzu da dala 20 za ka iya kaje ka ba da venticatorer awa 24 ini guda kana shayo abin da kake so shi yasa lokacin da wannan gwamnatin ta sa doka ta wannan ta starline kin nan wallahi na ni na ga alkhairi ne dan mi dan ko ba komai zai rage fasadin matasa domin wannan internet kin bala'in ta ba karami bane shine wani ɗaya daga cikin masu hikima ya wake internet yana ra'aytun net ra'aytun net jami'atul balaya wa da'iyatun ila khattil khataya رأيت النت فيروسا خطيرا تخطى خط أخطار الرزايا وجدت النت وجدت النت فيروسا خطيرا تخطى خط أخطار الرزايا وفأس يهدم الأخلاق أمست قلوب المدمنين له سبايا يتي نينا كل إنترنت سينا غاني مت إتتي جامعة إتتي متترى تبلائي يتي وفأس يهدم الأخلاق إتا إنترنت كنن wani gatari ne wanda yake rushe ɗabi'un matasa kaga budurwa mai kumya da ka ba ta waya ta yi wata guda da ita kumyan nan ta lalace in tana kumyar ta hada ido hudu da namiji to yanzu in ma ta kura ma namiji ido shi zai jaye ba ma ita za ta jaye ba menene internet kenan ta huda mata wannan kumya kenan internet yana da kyau mu rage ta a lokacin azumi ba ma a lokacin azumi kawai ba to amma a lokacin azumi ya kasance mun hita ka tsantsan da ita domin ido guba ne ‘yan uwa masu girma ba a yi ciki don tuwo da hura kawai ba ba a yi ciki don tuwo da hura kawai ba ma'anar wannan shine a lokacin azumi yana da kyau mu nisanci tsananin cika ciki da yadda wasu suke yi domin yana daga cikin manufa ta azumi shine a mai da suna a tazkiya aljasadiyya yana daga cikin manufa ta azumi shine tsarkake muna gangar jiki ma'ana lahiya domin malaman tibbun nabawi suna da wani karin magana suke cewa alma'idatu baitu da'i wa saumu ra'su dawa'i alma'idatu baitu da'i wa saumu ra'su dawa'i shi ciki shine gida na cututtuka duk wata cuta a cikin ciki take taruwa shi kuma azumi kai ne asali ne na samun lahiya akwai ɗaya daga cikin turawa da ya ce da a ce da yawa daga cikin maras lahiya ana ba su shawarar yin rejim idan suka ce rejim su suna nuhin azumi da a ce da yawa daga cikin maras lahiya ana ba su ana ba su shawarar su rika yin azumi ya ce da da yawa daga cikin farmasi farmasi da ake da an liƙe su ina ne farmasi wurin shan magani ko ma'ana me yake nuna babban magani shine mi shine azumi shine kula da abin da kake sama a cikin ciki al-imamu shafi yana da wani waƙe da yake yake cewa thalathun hunna muhlikatul anami wa da'iyatus sahihi ila siqami yace abubuwa guda uku a cikin su ne halakar mutane take kuma su ke sa mai lahiya ya juye kuma marasa lahiya yace dawamu manamatin wa dawamu wat'in wa idkhalu at'ami ala at'ami yace yawan kwana kaman kasa da kuma yawan jima'i sannan kuma da yawanci sanya abinci akan abinci to kun ga wannan uga kwata-kwata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yace muna mamala abna adama mamala abu adama wi'a'an sharran min batni dan adam bai taba bai taba cika wata salka da take sharrin ciki ba ka jaraba lokacin buɗe baki ka yi dim ka je wajen kiyamul laili ko wajen tarawih kaga za a kwashe lahiya ba za a kwashe lahiya ba da ka ci ka koshi dimkin nan sai ka ji kun ba abin da kake so in ba ka dime ba me ka dime ba na ka kwanta shi yasa manzo Allah ya ce muna mi a raba ciki gida nawa gida uku sulusul lit-ta'ami wa sulusul lish-sharabi wa sulusul li'ash lin-nafas daya cikin uku na abinci daya cikin uku na ruwa daya cikin uku na mi a na sheda to akwai wanda biyun duka cika su suke yi na na bangaren ciki a cika shi ana ganin da ke ko na bangaren sheda a cika shi ai su dama ruwa ba lokaci guda ake shan su ba ko to na bangaren sheda kin shine ake bar ruwa kaga yana ta nishi amma yana shan ruwa kuma wannan shi ake cewa aikin banza harare cikin duhu domin babu abin da ya kai sheda muhimmanci ka cika wurin ruwa ka cika wurin ciki yanzu na ka cika wurin abinci ka cika wurin sheda ka bar na ruwa to ayin babu shedan za a sha ruwa ba za a sha ruwa ba a takaice ne wa masu girma ba a yi ciki don tuwo da hura kawai ba kuma a sa rai sa rai gaci shi yakan kawo yunwa sa rai gaci shi yakan kawo yunwa wannan karin magana na kawo shi ne dai in baku wani sirri wanda zai taimaka muku ga wajen rashin damuwa da rashin ci suka ce sa rai shi yake kawo mi shi yake kawo sa rai gaci shi yake kawo jin yunwa ma'ana in ka mamanta da abinci za ka manta da ita kanta mi ita kanta mi ita kanta yunwa ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai uwa masu girma a kula da ciki a lokacin buɗe baki a yi daidai ruwa daidai tsaki nasihan mu ta goma shine alheri baya kaɗan yarda alheri baya ka tsintse sa a gaba alheri baya kaɗan wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an aikin alkhairi komi karantar sa kada ka kada ka raina sa ana gane da kyau ko kenan a lokacin Ramadan a lokacin azumi lokaci ne da ake son yawan ayyukan alkhairi ya tabbata a hadisi aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadun nas manzo Allah yayi kowa yawan kyauta tace wa ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da yayi yawan kyauta kuma shine lokacin ramadan kinan yana nuna muna kowane lokaci ana son alkhairi amma a lokacin ramadan shine aka himi aka yi son sa fiye da sauran lokuta kinan mu shirya ayyukan alkhairin da zamu yi a lokacin watan ramadan ‘yan uwa masu girma ina shawartar ku ina shawartar ka kada ka zamanto kamar tsohon gawo kwabbi kusan ka sai ya taka kaya kada ka zamanto kamar tsohon gawo ko bi kusan ka sai ya taka kaya ma'anar wannan shi ne kun san tsohon gawo ko yadda yake kakabin kaya in ka zo ka ce za ka sha inuwarsa to sai an tashi da soke-soke ana gane da kyau ma'ana dai sai ka taka kaya abinda nake nufi da wannan shine a lokacin azumi za ka ga mutane da yawa ba su daɗin zama ana gane da kyau da ka mishi in magana shi gidan sai fusata ana gane da kyau kana masa kana masa maganar alkhairi yana maka magana ta tsiya ma'ana zuciya ta hau me yasa wannan wayunwa da yake ji idan kuka lura babu lokacin da ake yawan aksidan da lokacin da ake yawan hatsaniya a cikin kasuwa a kasuwa dai nake nufi babu lokacin da ake yawan hatsaniya da yawan circulation kamar lokacin azumi wanga da ka dan biya ana gane da kyau ko ko yar kura ka tada mishi sai ce ka shi matsiyaci ya tada mini kura alhali kuma kwaltar itarki da kura ba shi ba shi zo da kurar ba dama aka ce mai son mai son ya ce ka mishi laihi ko a cikin ruwa ka yi rawa sai ya ce ka tada mishi kura don Allah a cikin ruwa akwai kura to ko a cikin ruwa ka yi rawa sai ya ce ka mi ka tada mishi kura mutane ba su da haƙuri a lokacin ramadan saurin zahi da abin da ya kamata to kada kasance haka asali ramadan ya zo ne ma ya koya mana juriya da haƙuri to idan kasance kana saurin hawa to wannan sai ya jayo maka ka lalata wata daga cikin ladakinka da za ka iya samu dalilin azumin da kake yi na sha biyu shi ne durkusawa wada ba gajiyawa ba ne idan mutum ya maka laihi a lokacin ramadan ko da ku kasan shi ke da gaskiya yake so ya juye sai ya nuna kai ne baka da gaskiya to ba shi haƙuri durkusawa wada ba gajiyawa ba ne in kai haka kai ne a sama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sawmu junna shi azumi garkuwa ne fa idza kana yawma sawmu yawma sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wa in sabahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni sa'imun inni sa'imun in mutunna azumi wani ya ja shi hada ko ya zage sa mazala ya cika da ya rama ya ce masa ni azumi nake mai abun fada baya fada mai abun fada baya fada to kana da abun da aka ce ma ka fadi to kada kai fada ka ce ni azumi nake ni azumi nake ɗan uwa masu girma ɗan hakin da kare na shi ke tsone maka ido ɗan hakin da kare na shi ke tsone maka ido ma'ana zunubin da kake gani ba komai ba ne shi yakan iya jayo lalacewar azuminka zan iya baku wani misali na abin da mutum zai iya ganin ba komai bane kuma ya shayo masa lalacewar azumi akwai wanda zaka ga a lokacin azumi musamman in yaje tsakiye tsakiyar nan sai ka ji wannan wallahi ni azumin nan ya ishe ni ma wallahi wannan maganar kawai da ka faɗi wallahi tana iya shayo lalacewar azumin ka ko kuma azumin da zaka yi a gaba duka ya lalace don bautar Allah ana yin ta da soyayya ne maganar da ka faɗi me take nunawa ba ka son mi ba ka son azumi ana gane da kyau ko cikin sai kasance duk azumin da kake dan bayan da ka iya ne kake yi shi kuma Allah duk abin da za ka yi yana so ka yi masa me ka yi dan kana so ka yi tare da so ragaban wa rahaba haka ake so kana son abin kuma kana kwaɗayin ka samu sakamakonsa kinan ɗan hakin da kare na shi ke mi shi ke tsone maka ido akwai wani kuskure kuma shi ne wanda mutane suna tarin ba komai ba ne yanzu mutum ne yake azumi sai sha wahala sai ce kai ni azumin gama aji shi zan yi ana gane da kyau ko wannan maganar da ka faɗi tana iya jayo azumin ka rasa ladashi ba san ku ana gane da kyau ba domin maganar da ka faɗi ta ta'allaka da niyya ita kuma niyya ɗaya ce daga cikin sharaɗin mi sharaɗin azumi malamai suka ce anniyatu yutlabu fiha aljizmu lataraddud ita niyya ana son karfafawa ana son tabbaci a cikin ta ba a son kokonto a cikin niyya kuma ka'ida malaman fiqh suke cewa man nawal iftara aftara duk wanda ya yi niyyar ya aje azumi to ko bai ci komai ba azumin ya aje kansa ana gaya da kyau ko domin an rasa ɗaya daga cikin sharuɗa ya na azumi shine niyya kinan da yawa masu girma ɗan hakin da kare na shi ke me shi ke tsone maka ido yan uwa masu girma da rarrafe yaro kan tashi da rarrafe yaro kan tashi nasiha ne zuwa ga zuwa ga iyaye akan su rika koya ma 'ya'yansu me 'ya'yansu azumi akwai muhadarar da muka shirya ita ma kaifa nurabbi abana'ana fi ramadan ta ya zamu tarbiyyar ƴaƴanmu a ramadan ko kuma ramadan fursatun li tarbiyatil abna muhadarar zamu yi ta za ku ga sanarwarta ita ma za ta kasance ne karkashin wannan karin maganan yanda zamu mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu a cikin watan ramadan a koya ma yara azumi na gaba shine baki na ɗaure kafa ya yanka wuya baki na ɗaure ƙafa da yanka wuya ma'ana a lokacin da muke azumi kula da bakinmu wanzu Allah ke cewa man yadmaduni ma baina lihiyaihi wa ma baina fakkaihi adman lahul janna wa zai mini garantir kin zai kame bakinsa da abin da ke tsakiyar al'auransa in yi masa lamunin aljanna ishara ce akan cewa rabi na zunubin da ake rabi na saƙon da ake ta hanyar ina yake hitowa ta hanyar ina ta hanyar baki baki yakan ɗaure ƙafafuwa ya yanka wuya a wani karin magana kuma suka ce baki mai yanka wuya ko kuma suka ce abinda baki ya ɗaure hannuwa ba sa iya kwance sa wannan yana nuna mana bala'i da masiwa ta me ta baki shi yasa manzo Allah subhanahu wataala ya kunno mu ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid dan ya ja kunnuwan mu duk abin da za mu faɗi akwai masu rubutawa to musamman a lokacin azumi yan uwa masu girma na gaba shine daɗin baki baya kai tsoho gona daɗin baki baya kai tsoho gona da yawa daga cikin mutane kamin azumi shi ta in azumi ya zo zane kaza zane kaza zane kaza amma da azumin ya zo shiru kake ji kamar an shuka dissa ana gane da kyau ko kinan daɗin baki baya kai tsoho gona ma'ana daɗin baki baya sa a samu falalar mi falalar azumi kinan sai an haɗa da mi sai an haɗa da aiki wani mai hikima yake cewa aljiddu yudni kulla amrin shasi'in waljiddu yaftahu kulla babin mughlaqin kokari yana kawo abin da yake nesa kusa kokari yana buɗe ƙogon da take mi take mi take liƙe kenan dai mu kasance masu aiki da abin da muka yi niyya masu aiki da abin da muka faɗa na cewa in ramadan ya zo za mu yi kaza za mu yi kaza to mu tabbatar da wannan abubuwan da muka faɗi na gaba shine da saukar baki da tashin su duk ɗaya ne da saukar baki da saukar baki da tashin su duk ɗaya ne abin da ya sa na kawo wannan karin magana shine akwai wanda suna murnar ramadana ya zo a farko farko ana ibada ana ibada amma da an kai can tsakiya sai kaga ana jami ana ja baya ana murnar bako ya zo kuma ya zo an koshi da shi kenan shi yasa muka ce da saukar baƙo da tafiyarsa duk ɗaya kamar yadda ka kyautata masa lokacin da ya zo to lokacin da zai koma ma ka me ka kyautata masa ma'ana kamar yadda kake yawan ibada a farkon ramadan tsakiya ƙarshe ka dage da me da ci gaba manzo Allah su sallam yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla ko ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla aikin da Allah ya so shine wanda aka dawama komi karancin sa ma'ana aikin da ka fara a Ramadan a farko farko ka dawama akan sa kai alama mata alkhairin ka a Ramadan shine Ramadan kin yana ƙara tahiya kana ƙara kokari na ibada domin Ramadan manuwarsa menene ya ƙara muna mi taqwa la'allakum tattaqun malamai suka ce wannan shine min a'zami maqasidis siyam shine mafi girma daga cikin manuhi na azumi ya ƙara muna taqwa ita kuma taƙawa tana ƙaruwa ne da ƙaruwar mi da ƙaruwar mi da ƙaruwar ayyuka imanuna billahi bayna thalathatin amalun wa qawlun wa i'tiqadu jinani wa yazidu bittaqwa wa yanqusu birrada wa kilahuma fil qalbi ya'tajilani yace imani taqwa tana karuwa da arrada ayyukan alkhairi tana raguwa da arrada munanan ayyuka sannan kuma tana karuwa da me da ayyukan alkhairi kina alamar ta azuminka yana kyau shine aga ramadan na tahiya kuma me kuma aiki nan yana yana karuwa aikin alkhairi yana karuwa ba yana ja baya ba kina alama ce ta ramadan kinka akwai matsala aga azumi na ƙara tahiya kana ƙara me kana ƙara ja baya a wajen ayyukan alkhairi yan uwa masu girma ba a shan zuma sai an sha harbi kuma bayan daɗi sai wuya ba a shan zuma sai an sha harbi mai kama zuma kamin ya kama ta sai ya sha wahala akwai wanda sai ta ɗillare sa sannan ya samu ta ya sha haka kuma bayan wuya sai daɗi ma'anar wannan shine bayan wahalar da zaka sha a cikin azumi to akwai mi yana zuwa akwai mi yana zuwa daɗi yana zuwa Allah maɗaukakin sarki ce manzo Allah sallam yake cewa lis-sa'imi farhatani mai azumi akwai farin ciki guda biyu da suke tinkarar sa farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'ihi rabbi farin ciki na farko lokacin da yake buɗe baki akwai dadi an sha wuya amma ana shan ruwa sai a manta duka da me da wahalar da aka me da wahalar da aka sha to babban dadin ma shine in ka haɗu da Allah maɗaukakin sarki kinan dai sai an jure kuma ita asali wuyar da muke sa a lokacin azumi asali ba wuyar bace Allah yake so asali wuyar da muke sha lokacin da muke azumi ba wuyar bace Allah yake Allah yake nuha shi yasa a cikin azumi sai ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ba wahala bace yake so muku da yake ku yi azumi me yake so muku sauki ne yake so muku shi yasa malaman makasir suke cewa almashaqqatun natijatu ani taklifi laysat maqsudatun bidatiha almashaqqatun natijatu ani taklifi laysat maqsudatun bidatiha wahalar da mutum yake sha lokacin da yake wata ibada asali ba wahalar nan ce Allah yake so ba domin Allah raufur rahimun ne ba wahalar bace take birge Allah da kake a'a sadaukar da kan da kai ga Allah nuna wadda kai za ka iya ma Allah komai shi ne mi shi ne mi shi ne abinda Allah yake so ana gane da kyau ko a takaice da duk wahalar da muke sha a ramadan musan da cewa abin da yake karkashin ƙasa na zuciyar nan da yake nuna son azumin da kake yi da yake nuna haƙurin da kake yi tare da wahalar da kake sha shi ne mi shi ne Allah yake so ba wai wahalar da kake sha ba shi sa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum yayi alƙawali yayi alwashin zai yi azumi yayi tsaye kuma a cikin rana ba zai shiga inuwa ba kuma ba zai ba kowa magana ba har sai lokacin shan ruwa yayi da labari ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa mi anna wahalar da kai ku ce mishi ya zamna kuma ya shiga a cikin inuwa kuma ya ma mutane magana ya ida azuminsa mai manzo Allah yake so ya nuna muna shi mutunan ya yi tsammanin abinda Allah yake so shi ne mi mutum ya wahalar da mi mutum ya wahalar da kansa to sai manzo Allah ya na masa ai ba wahalar da kai bane Allah yake so ana gane da kyau ko a'a yin kawai da kai shine kawai Allah yake so domin inna Allah yan inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila aish ila qulubikum wa amalikum wannan shine kenan ƴan uwa masu girma dare daya Allah kan yi bature dan haka ku yi makan ku qiyamul laili dare daya Allah kan yi bature dan haka ku yi makan ku qiyamul laili a zahiri kiyamun laili a wajen hausawa da suka ce nan kai makanka kiyamun laili ba suna ne kiyamun laili ta darba ba na kamar hattara ce ake mamu dogo ba na dai kai makanka aikin alkhairi tun mu anan muna nufin kiyamun lailin dai da muka ce a dare daya Allah kan yi baturi na lura ne da wani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muka bude da shi manzo Allah ya ce a cikin ramadan fihi lailatun khairun min alf shahr man hurima khairaha faqad hurim a wani hadisin kuma sai yace walillahi utaqa'un minan nari wa dhalika fi kulli laylatin manzo Allah yace a cikin watan Ramadan a kowanne dare Allah yana yantar da mutane daga wuta ana gane da kyau ko kowanne dare Allah yana mi yana yantar da mutane daga wuta to shi yasa sai muka ce ashe dare daya Allah kan yi bature ma'ana daren nan da baka tashi mai yiwa a cikin sa ne za a mi za a mi za a yantar da kai za a gafarta maka ana gane da kyau ko kenan uwa masu girma sai mai kokari kada wannan ya kubuce muna na gaba kuma magana jari ce magana jari ce ai kun san jari ko ai nan na san anguwar yan kasuwa ce in ba jari ana kasuwanci a ana gane da kyau ko to magana jari ce me yasa me nake ni da magana jari ce ayyukan da ake a cikin azumi in kuka lura mafi yawan ayyukan da Allah ya yi su kuma ayyukan da da magana ne ake yin su karatun qur'ani da me ake yin sa da me ake yin sa da magana ba a karatun qur'ani da zuciya asali ko a cikin sallah ka zo kana karatu baka motsa baki baka da sallah mun yi mun yi hudu mai zaman kanta akan wannan dangane da kurakuran mutane a cikin sallah ga mutun ya zo yayi gum kamar wanda aka kwada ma mari yana tunanin kulli ya kamata ya nausa masa ko kuma doka shi zai yi sulu ya zube ga ƙasa ana gane da kyau ko kuskure ne kaga mutum ya kuma mafi yawanci ya yi waruwa daga ustazai kaga mutum ya kome maka baki jin yake kamar wata ibada ce ke ta musamman alhali kuskure ne wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana motsa bakin yana karatu malamai suka ji ƙarshen faɗin Allah madaukakin sarki la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi ishara ne akan cewa karatun Qur'ani sai an yi ne sai an musa halishe an tambayi ɗaya daga cikin sahabbai anas bin malik aka tambayi sa manzo Allah na karatu a salloli na magadin a salloli na la'asar da da azhar yace eh yana karatu ya kuke gane karatun da yake suka ce bitirabi niyatihi da jujuyawar halshen sa da jujuyawar habarsa ita take nuna musu da yana me yana karatu ashe motsa baki ake kun motsawa ake da kyawu kenan dai magana jari ce ma'ana mu kula da ayyuka na magana a lokacin ramadan aiki na magana kun mafi girma shine karatun me karatun alkur'ani zikiri mu yawaita wannan yan uwa masu girma musamman kuma karatun qur'ani a wani lokaci aka sabkar da a wani wata aka sabkar da alkur'ani a lokacin ramadan shi yasa ake son karatunsa a lokacin ramadan fiye da sauran lokuta malam yana nuna mini lokaci yayi kuma ga dukkan alamu ina jin an kura lamba ne shi yasa an kura lamba ko kuma mu a sanarwa cewa muka karin magana guda talatin yanzu kuma guda ashirin muka yi akwai sauran goma to an bi ni bashi ko in kuma kun bi ni bashi in kuma bi ni in kuma ba ku nemi aram kashi ba mu zuba ma wasu Allah barakallahu fikum a takaice dai abinda zan like wani masu girma to labas ko ba lokacin ramadan ba abubuwan suna da yawa sosai kusan wannan magungunan duka karin magana ne kusan dubu guda uku da muke da su yau talatin muka so mu bada mu bar sauran dubu biyu da sauran nawa da saba'in ko dubu biyu da dari da dari tara da saba'in kina kun ga akwai sauran magana a takaice dai wannan karin magana mai son mai son shi yana iya samun shi a cikin wannan littafin namu mai suna hikimar magana a cikin karin magana inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna Allah ya nuna mana Ramadan ya ba mu ikon yin ayyukan da za su sayar da mu a ciki subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
أعوذ بالله من الشيطان